ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى في باب كتاب القسامة أليس كذلك قرانا الحديث الأول أليس كذلك قال يحيى عن مالك أليس كذلك قال يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أنه أخبره أن الأنصارية ومحيص ابن مسعود خرج إلى خيبر yace ya ba shi hadisin da muka karanta wancan sati shine cikin shi ne wannan yace sun fita zuwa kasan Khaybara fatafarraqa fi hawaijihima sai suka rarrabu bukata ce ta sa suka fita ba hali ba abinci ba kuɗi ba menene to maimakon a yi zama a zauna haka bara mu je haibara mu yi nemi sana'a to da suka shiga kasan haibara sai suka rarrabu kai ka je ka yi daku kai ka je ka yi menene da menene gwarzo gwarzo kai ka je ka yi kaza kaza kaza sana'a ne to da suka tafi fakutila abdullahi ibn sahal sai aka kashe abdullahi dan sahal faqadima muhayyisatu fa'ata huwa wa akhuhu huwaisa وعبد الرحمن ابن سهل إلى النبي صلى الله عليه وسلم sai suka zo she zo wai suka zo da ƴan uwansa suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa zahaba Abdurrahman li yatakallama li makanihi min akhihi sai Abdurrahman yayi tashi sai magana saboda yafi kusa da dan uwansa fa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kabbir kabbir ka girmama na gaba da kai mana ka bar babba ya yi magana ka bar babba ya yi magana in akwai manya yara sai su shuru sai an ba su izini an fahimta fatakallama huwaisatu wa muhayyisa sai magana suka yi magana fazakara sha'ar abdullahi bin sahalin suka ba da labarin abin da ya faru faƙala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم ذاكو يرسوا خمسين وتنشنج جنين تن أوانكو أكشوا النبا يهود سبب دشي قالوا يا رسول الله لم نشهد ولم نحضر suka ce manzo Allah ba mu halarci wajen ba ba mu gani ba ba akan idon mu akai ba mana zato kenan ake kenan ko fa qala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya ce musu to tun da ku ba za ku yi rantsuwa ba fatubri'ukum yahudu bi khamsinan yaminan to yahudawa su zo su yi rantsuwa hamsin su kwaci kansu faqalu sai suka ce ya rasulullah kaifa naqbalu aymana qaumin kuffar ya manzo Allah ya za mu yadda da rantsuwan kafirai qala ya ibn sa'id ya ibn sa'id yace faza'ama bushair ibn yasarin anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wadahu min indihi yace to sai manzo Allah ya raba gaddama ya kashe wuta tunda ku ba za mu yi rantsuwa ba tun ba mu gani ba ba za mu yadda kuma yahuda su yi rantsuwa ba za su yi rantsuwa kan ƙarya to yayi kenan me yayi kenan za a yi mas'alar ta rikice kenan to duk sa'an da manya suke nan ba yadda za a yi a ce sai kuma ya fita yadda ya kamata in akwai manya sai a duba wannan rikici ya faru to ya za a yi sai manzo Allah ce to ba za su yi rantsuwa ba don ba su gani ba kuma abin da suka yi gaskiya ne kuma suka ce ba su yadda da rantsuwan yahudawa ba shi kuma gaskiya ne to ya za a yi sai jinin ya tafi haka to sai manzo Allah ya biya diya a cikin ajihunsa sallallahu alaihi wa sallama an fahimta to daga haka ake samun da haka ake son girma kana tafiya gidanta ya zube ko kugunta ya suna fada wani ne ya turewa sai ka ce me ya faru kaza kaza kaza ne ya faru duk gidan ma nawa koko ma na roba koko nawa duk abin duk bai fi naira kaza kaza shi ka ce to shi kenan ga kuɗin kai ka tafi kai ku tafi an raba gaddama ko a raba gaddama to kaga ka sai girma ke da haka ake san girma eh da karfi da yaudara da magudi da menene wallahi ba abin da zai ba mutane sai ya ƙara rikita al'amurra amma da gaskiya da mutunci da bin daidai to sai kaga komai ya zo yana tafiya an fahimta sai an sayi girma tukun ake samu ko ko ana iya kwacewa da karfi ana iya magudi ana iya mai duk magudin da za a yi da karfin da za a nuna wallahi ba za a ci riba ba wahala ake ja kansu ba wanda fi karfin Allah Allah ce kar a yi kaza kuma a yi a ci nasara haka zai yi haka zai yi wallahi ba za ta mace nasara ba to me yasa ake yi me yasa ake san zuciya qala malik imamu malik yace al'amru al-mujtama'u alayhi indana al'amarin yadda yake a wajenmu wallazi samitu mimman arda min al-qasama wanda naji daga malaman da na yadda da su a cikin hukuncin qasama wallazi tama'at alayhi a'immatu min fil qadim wal hadith mas'alar da manyan malamai duk suka hadu akan shi tun farko har karshe an yabda abil aimani mudda'una fil qasamati fayahlifuna waɗanda za su fara rantsuwa wanda suke ikirarin an kashe musu dan wa me waɗanda suke neman jini din su da su za a fara rantsuwa an fahimta fayahlifuna su za su fara rantsuwa matsala ta farko kenan in aka samu aimanul qasama waɗanda suke ikirarin an kashe musu danwa su za su fara rantsuwa wa annal qasamata sa matsala ta biyu kuma wa annal qasamata la tajibu illa bi ahadi amrayn qasama kuma ba ta wajaba sai da ɗayan abu biyu imma an yaqula al maqtulu dami inda fulani ko dai wanda aka kashe yace jini na yana wajen wani to kaga ce imma an yakuna al maqtulu ina mana al maqtulu wanda aka kashe yace jini na na wajen wani ya zai yace jinin shi na wajen wani kafin ya mutu akwai misali haka cikin hadisi ba yahuda ne suka yi mata rotsi aka zo kafin ta mutu aka ce wani ne wani ne sai ta girgiza kanta to if duk sa'an da aka samu mutu yana magagin mutu a kafin ya mutu sai ce wani ya kashe ni yaya shi ke nan laus abinda ake ce ma laus karina ce da za ta sa a neme su a yi rantsuwa wannan bai isa aka mai shi aka ce ne dalili da ta ce wani ne ya kashe ni sai aka je ba ita tafa da aka ce wane ne wane ne da aka kai kai sai ta yi ya ce haka ba haka bane ba ana ashara aiko ana ishara da ido da kai asharat bi tarfil ayn fi fata ahliha isharata mahzunin wa lam tatakallami fa ayqantu anna at-tarfa qad qala marhaban fa ahlan wa sahlan bil habib al mutayyim ana ishara da ido ana ishara da kai ana ishara da hannu ana da aka yi wurin wani sai ta yi haka to shi aka san shi ne da aka kawo shi ba a kashe shi ba sai da ya yi kirari ma'ana wanda aka kashe din kafin ya wuce ce wane ne ya kashe ni to shi ne zai sa a zo a yi kasa maɗin au ya ce wulatu dare bilausin min bayyana ko ko waɗanda aka kashe musu ɗan uwan su kawo wata shaida ko da ba ta da ƙarfi to sai in sun hadu to shi ne sai a yi alkasama kenan an fahimta wa in lam takun qati'atan ala allazi yud'a alayhi fa hadha yujibu alqasama lil mudda'iina addama ala man da'awuhu alayhi wa la tajibu alqasamatu indana illa bi ahad hadhayn alwajhayn yace ba a yin kasama sai da ɗayan wayansu a wayannan abubuwa guda biyu a samu shaida ba ba mai kwari ba shi zai ba da dama hada sai a zo a yi kasama amma haka kawai a ce za a yi kasama ba zai yi ba ƙala malikun watilka sunnatun lati laftilafa fiha indana yace ai sunna kenan wace babu sabani a cikinta a wajenmu idan imam in imam malik ce indana mana malamin madina kenan wallazi lam yazal alaihi amalun nasi annal mubadda'ina bil qasabati ahlud dami yace wa'anda za a fara za a fara bar su rantsuwa waɗanda ke neman jinin ɗan uwansu wallazina yadda'unahu fil amdi wal khata'i qala malik wa kad badda'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al harithiyaini fi qatl imam malik yace dalili shine waɗanda suka zo suka ce gashi an kashe ɗan uwansu din ai su aka ce za su yi rantsuwa da wa aka fara da su aka fara za ku yi rantsuwa suka ce ba mu gani ba ba mu nan aka yi to wannan matsala an gaba ba za su yi ba to yahudu su yi rantsuwa su kwaci kansu ba mu yadda da rantsuwarsu ba kafi arna ne za su yi karya yahudawa ne to yayi za a yi kenan sai manzon Allah ya cire kuɗi a wajen sai ya ba da diya shi kenan ba a cuci yahudawa ba ba a- ba a- ba- ba a zalunci a, um, musulmi ba eh akan me aka ce kai kyau kai kai kai kai kai gyara ko da tsakanin arne da arne ne balle arne da musulmi ba sa zuwa wajen manzo Allah ya musu shari'a suna zuwa ko yana musu me yana musu shari'a karuwa ta shayar da kare arne bai fi kare ba bai fi kare ba ta shayar da kare sai Allah ya mata me yasa ta aljanna sahabai suka yi mamaki kare kuma sai manzo Allah ce wa fi kulli zati kabidin ratbin laka fihi ajr ma'ana duk abin da ke da rai in kai mishi ka kyautata mishi Allah zai baka lada an fahimta wannan wannan magana eh eh eh shine san girman kenan amma ba kowane ba kowane san girma ake samun rasiti ba sai an sai girman da aka saya aka biya aka karbi rasiti to sai a mori wannan girman qala malikun imam malik yace fa in halafa almudda'una istahaqqu dama sahibihim wanda suka yi ikirarin an kashe musu dan uwa din suka yi rantsuwa to sun cancanci jinin dan uwansu wa qatalu man halafu alaihi sai a bar su kashe wanda suka yi rantsuwa akan shi din ولا يقتل في القسامة إلا واحد ولا يقتل فيها اثنان yace kasama kuma in an yi mutum ɗaya kaɗai za a kashe ba a kashe mutane biyu ya halifu bin wulati dami hamsuna rajulan hamsina yamina yace yadda ake rantsuwa shine waɗanda suke ikirarin an kashe musu mutum sai a kawo sai a kawo mutum mutum hamsin su zo kowa ya rantsuwa ya zama rantsuwa hamsin kenan to in su eh, lokacin ana tsoron rantsuwa fa ba yanzu ba ne mutum dubu za zo su yi rantsuwa akan karya ba haka ba ne ba a lokacin ana tsoron a yi abin da ba daidai ba wanda zai zai ya yi sabo manzo Allah bai gani yanzu ciya manzo Allah tsahir ni a tsarkake ni kuma ya san kashe shi za a yi in ya zo ya rantsuwa a ce karya yake yi Eh, ba za a karbi rantsuwarsa ba فإن قل عددهم أو نكر بعضهم ردت الأيمان عليه to in ba su kai mutum hamsin ba fa shi kenan shi a ce ba za ku yi rantsuwa ba magana ta wuce ko ko a'a sun kai hamsin ɗin aka zo za a yi sai wani ya janye to sai a duba wanda ya janye ɗin nan mai matsayin shi a cikin wannan matsala yana da darajar da ya isa ce a yafi wannan abin a yafi ko ko a'a dangantakarsa na da nesa bai isa ce a yafi a yafi ba to shi ne kowanne yana da hukuncinsa illa an yankula ahadun min wulatil maktuli wulatil dami allazina ya juzu lahum al'afu anhu sai dai in aka samu wanda yake makusanci wanda ya isa ce kai mun yafi wannan jinin in shi ya janye to wani matsalar za ta yi tasiri kenan fa in nakala ahadun min ulaika fala sabila ila dami idza nakala ahadun minhu in ya janye to ba za a kashe wancan ba kenan ko ya yi afuwa ko ko shi ke sun ke da karfin jini ya ce ya janye to shi mana rantsuwa bai cika hamsin ba kenan qala ya haya qala malikun wa inna ma turaddu al-aymanu ala man baqiya minhum idza nakala ahadun mimman la yajuzu lahu al-afu yace ana bari ana cewa to mutum hamsin suka zo sai aka samu wani ya janye wanda ya janye din nan karfin shi a cikin jama'a bai isa ya ce ya yi afuwa ba wayanda suka fi karfi ɗa ko ɗan uwa amma sauran wayanda suke yan uwa na nesa ba wanda isa ya ce ya yafi a karbi yafiyar amma ɗa in ya ce ya yafi za a karbi yafiyar ɗan uwa ya ce ya yafi za a karbi yafiyar to sun sun janye za a ce mas'alar ta rushe kenan su da suke da jikai su ne suke da karfin abin sun janye rantsuwa ko dai sun yi afuwa ko kuwa matsalan ba za ta tafi ba kenan amma in wanda ya ce ya zo za a yi rantsuwa mutum hamsin sai ya ce shi ya janye ba zai yi rantsuwa ba sai aka duba matsayin shi a cikin waɗanda za su yi rantsuwan me matsayinsa ya ce matsayin shi bai isa ya ce ya yi afuwa a kyale mai shi tafi ba to sai a ce matsalan tana nan har yanzu mutum nawa suka janye mutum ɗaya ko biyu da ku da kuka saura sai ku cika nisabin rantsuwar fa inna kana ahadun min ulati dami allazina yajuzu lahum afu an ad-dami وإن كان واحدا فإن الأيمان لا ترد على من بقي من ولاة دم أي أجل وإذا نكل أحد منهم عن الأيمان ولكن الأيمان إذا كان ذلك ترد على المدعى عليهم ونيتي يا جني sai a ce ku waɗanda ake kamar yadda manzo Allah ya faɗa za ku yi rantsuwa suka ce ba za mu yi ba to mu bar yau ura su yi rantsuwa to sai a dawo da rantsuwan nan fa ya halif min 50 rajulan 50 yamina sai mutum 50 su yi rantsuwa to shikenan sun kwaci kansu kenan fa in lam yablu 50 rajulan ruddatil aymanu ala man halafa minhum in ba su kai 50 ba an samu mutum 45 ko da bakwai ko 40 to sai a ce ku da kuka yi rantsuwan sai ku cika nisabi sai an cika rantsuwan ya kai hamsin fa in lam yujad ahadun ya halifu illa allazi du'iya alaihi halafa huwa hamsina yaminan wa bari'a min zalika in ba a samu wanda zai rantsuwa ba cikin waɗanda za su kwaci kansu ɗin sai wanda aka aka ɗora masa magana aka ake tuhumarsa da wannan abin to sai zo shi kaɗai sai rantsuwa hamsin to sai ya kwaci kansa قال يحيى قال مالك وإنما فرق بين القسمة في الدم والأيمان في الحقوق yace to me yasa aka bambanta tsakanin aimanul qasama da rantsuwa na wa'ansu hakkoki ina bin ka bashi kana bi na bashi muna ta wannan tsarin sa daban me yasa aka bambanta tsakanin su yace annar rajula yace ai mutum idza dayana rajula istasbata alaihi fi haqqihi in mutum zai ba mutum bashi in mutum zai karbi bashi in za su yi bashi in zai bada bashi tsakanin su ai sai an nemi shaida ko sai an nemi an rubuta wannan abu ne da ke sananne to in mutum zai kashe mutum ko ba a ɓoye zai wa anna rajula idza arada qatla rajul lam yaqtuluhu fi jama'atin minan nas in mutum na so ya kashe mutum ai ba cikin jama'a zai ba to shi yasa babu shaida kenan wa inna ma yaltamisu al-khalwa قال فلو لم تكن القسامة إلا فيما تثبت فيه البينة yace ko da a ce kasama din ba sai abinda ake neman bayyana yace in aka ɗauki hukuncin rantsuwa na su hakoki aka ɗora aka kawo shi cikin aikin alkasama to ai za a salwantar da rayuka da yawa za a rantsar da rayu za a salwantar da rayuka da yawa walau umira fiha kama yu'malu في الحقوق هلكت الدماء أم فهمت واجترأ الناس عليها إذا عرفوا القضاء فيها زي ما تسامو جراء ناس كشمتم ولكن إنما جعلت القسامة إلى ولاة المقتول يبدؤون بها فيها ليكف الناس عن الدم إذا أبن إسا أكتي ساعة رزوها خمسين kuma waɗanda suke ikirarin su za su yi rantsuwa to saboda tun da sun sa akwai rantsuwa in ba abin da suka tabbatar zai yayu ba ba za su je su sa kansu su je su yi ƙarya a za a kashe mutane ba wali hazar alqatilu an an yi ukhaza fi misli zalika bi qawli al-maqtuli qala yahya وقد قال مالك في قوم في القوم يكون لهم العدد يتهمون بالدم متاني سنة دايوا أنا زرجيسو دا سن كشي متون فيرد ولاة المقتول الأيمان عليهم وهم نفر لهم عدد شيء أولياء فيرد ولاة المقتول وأن كيني من جنن sai su ce to ai mu kamar yadda aka yi na farko ba mu da kaza ba mu da kaza to yanzu za a mayar wajen wanda ake zargin su su yi rantsuwa su kwaci kansu kenan annahu ya halifu kullu insanin minhum an nafsi 50 yamina to su waɗanda za su kwaci kansu ɗin sai mutum hamsin su zo kowa ya rasuwa hamsin saboda ya kwaci kansa wala tuqta'ul aymanu alaihim bi qadri adadihim wala yabra'una duna an yahlifa kullu wahid kullu insanin an nafsi 50 yamina yace la tuqta'ul aymanu alaihim bi qadri adadihim ba za a ce to gashi ku ku gudan ku ku 33 ne ko 30 ko 40 menene bar arba muku rasuwa a a a wala yabra'una duna an yahlifa kullu insanin an nafsihi hamsina yamina ba za su kwaci kansu ba sai kowane ɗaya a cikinsu ya yi rantsuwa su ya yi rantsuwa hamsin to shi kenan ya barranta kenan qala malikun wa hadha ahsanu ma sami'tu fi zalika qala wal qasamatu tasiru ila asabati al maqtuli yace ai al qasama ana yi ne masu asabatil maqtuli masu gado da tasibanci su za su yi rantsuwa وهم ولاة دم ولاة الدم الذين يقسمون عليه والذين يقتلوا بقسامتهم سونه وإن ذا سوي قسامة سونه إن سوي قسامة ذا أكشي وندا أكي تهما درنس وندا سكيت babu man tajuzu qasamatuhu fil amdi wal ismi wal min wulati dami babin da ya zo na bayanin man tajuzu qasamatuhu fil amdi min wulati dami dangi da ke neman jinin dan uwansu su wane ne ya halatta su yi rantsuwa qala yahya qala malikun al'amru alladhi la ikhtilafa fihi indana yace al'amarin da babu sabani a cikin shi a wajenmu annahu la yahta la yahlifu fil qasamati fil amdi ahadun min an-nisa'i yace in aka yi kisan ganganci mata ba sa yin kasama وإن لم يكن للمقتول ولاة إلا النساء فليس للنساء في قتل العمد قسامة ولا عفو ko ba kowa wanda aka kashe din ba shi da magada sai mata kisan ganganci to mata ba su da izinin su yi afuwa ba su da izinin su je su yi rantsuwa don a kama mutum qala yahya qala malik fi ar-rajuli yuqtalu amdan yace a kashe mutum da gangan annahu idza kama asabatu al-maqtuli aw mawalihi faqalu in asaba masu gado da tasibanci ko majibinta al'amarinsa suka ce na hannu na halifu wa nastahi ku dama sahibina wa zalika lahu suka ce za mu yi rantsuwa mu cancanci jinin dan uwanmu shari'a ta ba su izini qala malikun fa in arada nisa'u an ya'funa anhu in mata da ke cikin magadan suka ce to mu za mu yi afuwa fa laysa zalika lahunna ba su da izinin wannan al'asabatu wal mawali aula bi zalika masu gado da tasibanci da majibinta al'amuransa su ne suke cancanci da wannan min hunna li'annahum humul lazina istahaqqu dama wa halafu alaihi saboda su suka cancanci jinin kuma suka yi rantsuwa akan haka qala malikun imam malik yace wa in afatil asabatu aw al mawali ba'da an yastahiqqu dama in magadan shi waɗanda suke gado da tasibanci ko mawali shi waɗanda majibinta al'amari al'amarinsa suka ce sun yi afuwa ba da an yi stahi kuddama bayan sun cancanci jinin in sun yi rantsuwa za a kama wanda suka faɗa a kan shi sai suka ce sun yi yafi wa aban nisa'u wa kulla lara da udama sahibina da maza suka ce sun yafi sai mata suka ce a'a mu ba mu yadda ba wa hunna a haƙƙo aula bi zalika to su matan su suke fi cancanta su ne suka fi cancanta da jinin لأن من أخذ القود أحق بمن تركه من النساء يتي من أخذ بالقود من أخذ القود وند يكربي أبن القود شين كساشي أحق بمن تركه من النساء يا في وند يتي أبري والعصبة إذا ثبت الدم ووجب القتل شكرا قال مالك لا يقسم في قتل العمد من المدعين إلا اثنان فصائدا أي كسا غنغنشي ba za a rantsuwa ba sai daga biyu zuwa sama mutum ɗaya ba zai yi ba sai daga mutum biyu zuwa sama to in mutum biyu za su yi rantsuwa yaya za su yi kenan 25-25 ke faturaddul aimanu alaihima hatta ya lifa hamsin na yamina shi su yi rantsuwa yamini hamsin sun makadis ta haƙa addama in su yi rantsuwa hamsin to sun cancanci jinin ɗan uwansu kenan shari'a ta ba su izini su kama wancan su a kashe shi وذلك الأمر عندنا يتي حكى الأمر يكي أوجم قال مالك وإذا ضرب النفر الرجل حتى يموت تحت أيديهم قتلوا به جميعا وإن متاني suka zo suka taru akan mutum suka yi masa duka har ya mutu dukkan su komin yawan su za a kai shi su duk baki daya akwai bambanci tsakanin su yi masa duka har ya mutu da tsakanin su yi masa duka jina jina su tafi su bar shi da sauran rai rayuwa bai mutu ba ko akwai bambanci ko in suka aka same suka yi masa duka baki da ya mutu sai aka kashe su duka ko su yi mutum dubu amma in suka yi masa duka baki ɗaya suka tafi suka bar shi jina jina sai daga baya ya mutu to ga hukuncin shi shi ba fa in huwa mata ba da darbihim kanatil qasamatu in mutuwa yayi bayan su yi mishi duka suka tafi suka bar shi jina jina da rai sai ya mutu to sai a zo ayi qasama وإن كانت القسامة لم تكن إلا على رجل واحد to in aka ce in sun masa duka ya mutu za a kashe su duka amma in hukuncin ya tashi koma alkasama mutum ɗaya gani za a kashe walam yuqtal ghayruhu walam na'lam qasamatan kanat qattu illa ala rajulin wahid haka imam malik ya faɗa an fahimta babul qasa eh eh a'a suka yi masa duka har ya mutu za a kashe shi za a kashe su duka yau suka yi ai fada aka yi jina-jina ba haka suka tafi suka bar shi sai bayan sun bar shi da rai sai aka zo aka tarar da ya mutu to ɗan uwansa ai su ne za su nemi ai ka sama ɗin ko to su ai akwai wanda suke tuhuma eh a ba lalle ne wanda yake shi ya fara ba eh babul qasamati fi qatl al khata'i babin da yazo ransuwan qasama a cikin kisan kuskure قال يحيى قال مالك القسامة في قتل الخطأ قسامة أتكين كسن داكي أكسكري يقسم الذين يدعون الدم ويستحقونه بقسامتهم wanda suke ikirarin an kashe musu dan uwa su za su su rantsuwa to sai su cancanci jinin dan uwansu shi a sa shari'a ta ba su izinin kashe wanda suke zargi din ya halifuna 50 yamina za su yi rantsuwa 50 takunu ala qasmi mawarithihim min ad-diya za su zama gwargwadon abin da kake gado cikin diya din haka za ka yi rantsuwa an fahimta fa in kana fil aymani kusuru in an samu lissafin ya karye to ya za a yi idza qusimat bainahum nuzira ila allazi yakunu alayhi in aka samu an raba rantsuwa tsakanin su shi aka samu rantsuwa ya lissafin ya karye to sai a duba nuzira ila allazi yakunu alayhi akthar akthar tilka al-ayman idza qusimat shi a duba wanda in za a raba musu rantsuwan wani zai ɗauki uku wannan biyar wannan bakwai to wanda yake da bakwai ya fi yawa ko fatujbaru alaihi tilkal yaminu sai a cika rantsuwan a kan shi sai ya rantsuwa hana malikun fa in lam yakun lil maqtuli warathatun illa nisa'u yace in wanda aka kashe ba shi da wanda za su gaje shi sai mata fa innahunna yahlifna wa ya'khuzna diya to za su yi rantsuwa amma su karbi diya eh can ba za su yi rantsuwa ba don rai ake nema fa in lam yakul lahu warithun illa rajulun wahid in ba shi da mai gado sai mutum ɗaya fa halafa 50 yaminan wa akhadha diya sai zo ya rantsuwa su 50 sai karbi diya wa inna ma yakunu zalika fi qatl al-khata'i wa la yakunu fi qatl amd ana tafiya da imamu maliku babul mirasi fil qasamati babin da yazo gado na in aka yi rasuwan alkasama ma'ana abinda aka samu akwai za a karba akwai gado ko ba gado qala yahya qala malik idza qabila ulatu dami addiya fa hiya mawrusatun ala kitabillah wa'anda suke da jinin suka yadda a ba su diya ba kisashi ba to aka ce fahiya mawrusatun ala kitabillah yarithuha banatul mayyiti wa akhwatuhu sai a raba gadon a cikin littafin Allah mata da ƴan uwa wa man yarithu minan nisa'i da waɗanda za su gaje shi cikin mata fa in lam yuhrizu nisa'u mirasahu in mata ba su canye dukkan gadon ba kana ma baqiya fi min diyatihi li aula an-nas bi mirasihi ma an-nisa'i in aka raba gadon ba su ci gadon duka bai sauran abin da ya saurci a ce kana ma baqiya min diyatihi abin da ya ragu na diyarsa la aulan nasu bi mirasihim haka manzo Allah ce alhigul faraiza mi ila ali wa ma baqiya fali aula rajulin min bi mirasi ma an nisa'i su shi a raba musu gado qala malikun idza qama ba'd warasati al-maqtul alladhi yuqtalu khata'an in waɗanda aka kashe shi aka kashe musu nasu kuskure suka ce yuridu an ya kuza minar diyati bi kadri haƙƙihi min ha wa sahabu guyabu eh mutum ya zo ya ce shi yana son a bashi da diya na wanda aka kashe uban shi ko dan wansa waɗanda suke gado tare da shi ba sa nan sai shi kadai lam yakun zalika ba za a bashi wannan abin ba wa lam yastahiqqa min ad-diyati shay'an qalla wala kasura ba za a bashi komai ba ko kankadan ko mai yawa duna an yi sakmin kasama sai an cika sarantsuwa ɗin ya halifu hamsin na yaminan sai zuwa rantsuwa talatin hamsin to ya cancanci rabon shi kenan a ciki wanda kuma ya zo gobe shi ma ya rantsuwa hamsin ya cancanci rabon shi kenan fa in halafa hamsin na yaminan istahaqqa hissatahu min ad-diya in rantsuwa hamsin ya cancanci rabon shi daga diyya da za a bayar din وذلك أن الدم لا يثبت إلا بخمسين يمينا saboda ai jini baya tabbata sai an yi rantsuwa ɗari wala tasbutu diyatu hatta yasbuta dam diya kuma ba ta tabbata sai in jini ya tabbata fa in ja'a ba da zalika min alwarafati ahadun bayan wani daga baya wani kuma cikin magada ya zo halafa min alhamsina yaminan bi qadri miratihi minha shi rantsuwa gwargwadon gadon shi a cikin diya ɗin وأخذ حقه حتى يستكمل الورثة حقوقهم سي زي رزوا أما سي أباش حقيسا وأن يزن يرزوا سي أباش حقيسا إن جاء أخ لأم فله السدس إن تنقوا أخ لأم تنقوا أخ لأم هكا يكيد العربي أما هوسا بفا magana ɗaya ce akun li ummi dan uwarka na wajen uwarka to ba haushe ko ce dan uwa ina ma na dan uwa shi ne akun li'ummin ke ba shi ne akun li'ummin ba ba haka ba ne ba? eh ɗan uwakka ɗan uwakka me a bari sa su gamu aiki to ɗan uba fa tun da aka ce ɗan uwa da ɗan uba ma'ana ɗan uwa waɗanda iyayensu uwarsu suka daga uwa suka hada ɗan uba wanda uba suka hada shakikai wanda suka hada duk ba haka bane ba hmm falahu sudus wa alaihi min al-50 yaminan as-sudus yana da sudusi cikin rasuwa 50 din shi aka sa rasuwa 50 gida shida sai yayi aiki nan ko faman halafa istahaqqa min ad-diyati wanda ya rantsuwa ya cancanci diya kenan wa man nakala batala haqquhu wanda ya janye ya ji tsoro ya kiran su to ba shi da haƙƙi wa in kana ba'd al-warasati qa'iban aw sabiyan lam yablugh in wa'ansu cikin magadan baya nan yayi tafi yayi tafi baya nan ko yaro ne bai balaga ba halafa allazina hadaru 50 yamina wa'anda suka halarci wajen sai su yi rantsuwa 50 فإن جاء الغائب بعد ذلك أو بلغ الصبي الحلم حلف كل منهما يهلفون على قدر حقوق من الدية wanda ya tafiya din in ya zo daga baya zai rantsuwa yaro karami da bai balaga ba in ya balaga shi ma zai zo ya rantsuwa dan sai ka yi rantsuwan tukun ka samu rabonka hakkinka zai tabbata wa ala qadri mawarithihim minha qala yahya qala malik wa hadha ahsanu ma sami babul qasamati fil abid babin da ya zo rantsuwa a cikin bayi ai ba wannan ai ba shi kadai ba ne aka ce wanda baya nan shi ma ba za a ba shi ba sai ya dawo ya zo ya yi rantsuwa da kaso shi mai za a yi da shi me za a ka fahimci aji wannan wancan ba kawai ne lokacin hukunci bai hau shi ba ka sani bayan sati zai balaga ala ya kala malikun al'amur inda na fil abidi annahu iza usiba al'abdu amdan aw khata'an yace in aka kashe bawa da gangan ko kuskure thumma jaa sayyiduhu bi shahidin sai ubangidansa yazo da shaida halafa ma shahidihi yaminan wahidatan yana da shaida ɗaya sai rantsuwa ɗaya ثم كان له قيمة عبده سي أباش كيما باوسا وليس في الأبيد قصامة في عمد ولا خطأ ولم أسمع ولم أسمع أحدا من أهل العلم قال ذلك هكا إمام مالك إمام دار الهجرة قال مالك فإن قتل العبد عمدا أو خطأ إن أككش باوا دقنقنكو كسكري لم يكن على سيد العبد المقتول قصامة ولا يمينه uban gidan bawan da aka shaidin ba shi yayi kasama ba ba shi yayi rantsuwa ba wala yastahiqu sayyiduhu zalika illa bi bayyinatin adila ba zai cancanci hakkin bawansa da aka kashe ba shi ya kawo shaida bayyinatin adila aw bi shahidin fa yahlifu ma shahidihi ya kawo shaida kuma ya rantsuwa tare da shaidarsa qala yahya qala malik wa hadha ahsanu ma sami haka imamu malik kitabul jami littafin da ya tattara hukunce-hukunce da yawa bismillahir rahmanir rahim kitabul jami'i babu du'a ilil madinati wa ahliha babin da ya zo yake bayanin addu'an da aka yi ma madina da kuma mutanen madina an fahimta madina an aka ce madina birni kenan madina ta kano madina ta sakwato madina ba haka bane ba to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga madina sai madina ta zamo alamin aka ce madina madinatul munawwara shi ake nufi an fahimta to madina da suranta yasrib yasrib ya ahla yasrib la makala muqama lahu kajirmati nakhlin aw kajannati yasriba inji umur al-qais to yasriba sunan ba shi da dadi to da manzo Allah zai sai ce wanda ya ce ma madina yasrib falyastaghfirullah to shi yasa ba a ce mata yasrib shi al-madinatul munawwara tunda manzo Allah ya shiga cikin ta sai ana ce al-madina al-munawwara to sai wasu malamai suka ce ai duk kasar da musulunci shiga sunan shi almadinatul munawwara madinatu kano almunawwara madinatu sokoto almunawwara madinatu kaza almunawwara to me za a ba madina a bata hakkinta sai a ce almadinatul nabawiyya wai aka ce almadinatul nabawiyya shine an kai makura a cikin girma bata darajar take an fahimta saboda tana da daraja almadina hiya akhiru baladi sakanaha akhiru nabiyyin ursila fi akhirin zaman abu guda uku akhiru madinati sakanaha akhiru nabiyyin ursila fi akhirin zaman karshen birnin da karshen manzo da aka aiko shi karshen zamani ya zauna a ciki kenan to wayan abubuwa ba za a same su ba kuma har ana da kasa to shi yasa take da daraja ko babu du'a ilil madinati wa ahliha yace babin da yazo na bayanin aima madina addu'a kuma aima mutanen madina addu'a to zamu ga insha Allah yanzu aka tafiya ta canza yanzu imam malik shi kanshi mai riwaya mai riwaya ne ba ka ba kama ganganun sa da yawa a ciki قال حدثني يحيى ابن يحيى قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma ya Allah madaukakin sarki barik lahum fi mikyalihim wa barik lahum fi sa'ihim wa muddihim yani ahlal madina Allah ka sa musu albarka a cikin abin awansu da muddinsu da sa'insu manzo Allah ce Allah ka sa albarka a ciki kuma kowa ya san Allah ya sa musu albarka a cikin wayannan abubuwa da manzon Allah to yanzu yace babu du'a lil madina wa ahliha ko yanzu me aka fara yi ma addu'a barik lahum mutanen madina ko shi kuma yace addu'a lil madina da madina ya fara amma da zai kawo hadisi sai kawo riwayar da ta fara addu'a ma ahlul madina yasa Allah ya sa albarka a cikin abin awumudu da sa'i da mene da mene nasu saboda albarkacin addu'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala wa haddathani yahya an malik an suhayl bin abi salih an abihi an abi hurayra annahu qala yace kana an-nasu idza ra'aw awwal ath-thamari ja'u bihi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace mutane in suka ga farkon amfanin gona sai a dauko a kawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منذ الله يكرب أبن أنفاني قونا يتير لها سيتي اللهم بارك لنا في ثمرنا الله كسامنا البركة أتكين أنفاني قونا وبارك لنا في مدينتنا كسامنا البركة أتكين مدينة وبارك لنا في سائنا كسامنا البركة أتكين سائم وبارك لنا في مدنا كسامنا البركة أتكين مدم Allahumma ya Allah maɗaukakin sarki inna Ibrahim abduka inna harfin dauke tabbas lallai dahir babu ko shakka Ibrahim abduka annabi Ibrahim bawanka ne wa khaliluka wa nabiyuka sifa nawa kenan uku to za mu gani wa inni abduka ونبيك أين الخلة منذ الله با خليل الرحمن با, با خليل الله بني jihohi ina yake inna ibrahim abduka wa khaliluka wa nabiyuka wa inni kuma tabbas lallai ni abduka bawanka ne wa nabiyuka kuma annabinka ne a rage mai kenan khalil babu ita ce hulla babu ita ce koko akwai ta to me yasa aka rage eh eh tawadu'i aka ce manzo Allah ya girmama kakansa ne annabi Ibrahim bana matan akwai manya ana ba su girman su in ba haka manzo Allah yana sama da annabi Ibrahim amma bai kawo wannan ba suka ce rashin kawo wannan shine kara ma manzon Allah daraja an fahimta an fahimta sirrin da ke cin wannan ya a maimaita in akwai waɗanda suke gabanka ko malamanka aka gayyace ka kai wa'azi ko kai menene da menene da menene sai aka kai wajenka aka ce ka tashi kai sai ka tashi ka ɗauki lasifika sai ka yaya eh eh sai ka yaya an baka izini ai za ka yi ne sai ka gaishe su ka nemi izininsu ka dole ka girmama ka nuna ma mutum yana gaba da kashi ne malamin an fahimta ya ake to duk sa'an da ka zo kake ji da jini a jika kaza kaza kaza kaza kana nan kana nan wani kuma zai je karatun ya dawo shi ma lokacin kai ma ka zama mai sai ma ya tashi da nashi kaza kaza lokacin sai kana jin zafi dan me zai zo daga baya yana faɗa kaza kaza kaza kai dan me ka zo daga baya kana fa za ka manta da malaman an fahimta to inda matsalolin duk suka kenan sai daga al'amura albarkar da ke ciki tana kaɗan an fahimta ba ku fahimta ba an fahimta to bayan an faɗi wannan bai ce wa khaliluka ba kuma an san khalilullahi ne aka ce sai girmama annabi ibrahima wannan girmama annabi ibrahima dai sai ya kara masa girma kuma sama da abin da bai faɗa ba din sa'annan sai ce wa innahu tabbas alkinaya raji'atun ila maza wa innahu adh-dhamiru yarji'u ila maza ibrahima tabbas shi annabi ibrahima da'aka li makkata ya roke ka ya yi addu'a ka sa albarka cikin makka limakkata wa inni ni kuma addu'uka lil madinati annabi ibrahim ce rabbi inni askantu min zurriyati biwadin غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون addu'an da annabi ibrahim faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhi aw tahwa ilayhi tahwi ilayhim ka zai ka je ka sha wahala makka kana Allah Allah ka zo gida kana zuwa gida farko riban da zaka ci sai ka ce bari fara ajiye kuma kudin zuwa rai ya koma kuma aw tahwa ilayhi zuciya mutane suna sassaukowa ko da'ima hankalin ka na wajen to shi yasa duk wanda yake zaune makka ko madina ya san Allah ya karbi annabi addu'a annabi Ibrahim da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk duniya za a zo aikin hajji Masar za su zo Sham za su zo duka sai su a wannan abincin wannan abin mu ke aiko ma Saudiya mu a wajen mu ba kaka wannan abinci wurin mu yanzu babu shi amma gashi sun Madina gashi Makka saboda me albarkan addu'a dama ai mun ce albarka ake so ko yawa albarka ake so ko yawa albarka ko akwai hujja akan haka akwai dalili akan haka wa inni ad'uka lil madinati to ba nan mas'alar take ba sai ce bi misli ma da aka bihi li makka wa mislahu ma'am me kenan ne ya roki su ɗaya ni na roka su biyu eh manjiwa ya ninka su biyu ثم يدعو أصغر وليد يراه فيؤتيه ذلك الثمر yace in amfanin gona yayi da an kawo manzo Allah farko farko sabon fitowa sai ya dauka sai ya wannan addu'a sai ya duba ya samu dan yaro karami ce kai karbi zai ci wannan yaro ya karbi abinda manzo Allah ya addu'a a ciki kuma ya je ya ci ai ya samu albarka ta wannan addu'an makka aka yi madina aka yi wa ko mutanen madina wa anni ad'uka lil madinati ko bai ce li ahli al madina ba ko ana tafi babu ma jaa fi sukun al madinati wal khuruj minha ma'ana wannan addu'a da manzo Allah ya yi madina Allah ya karbi addu'arsa ya sa albarka a ciki makka da madina al'amuransu ba za ka iya sani ba sai in ka rayu a ciki in ka rayu a cikinsu shi ne za ka san akwai bambanci dole za ka ji a jikinka akwai bambanci a ciki an fahimta makka farko dai tukunna makka da madina suna da wata tabi'a mai ban mamaki duk abin da za ka gani abu ne mai kyau duk abin da za ka ci abu ne mai kyau duk abin da za ka ji abin ne mai kyau sai rayuwanka ta dawo a jikinka so da yawa mace za ta ce garinsu hailanta ya fara ɗaukewa jininta ya fara ɗaukewa da ta sauka maka sati ɗaya sati biyu shi ya sake dawo shi yasa duk wanda yake zaune makka da madina yana jin sha'awar saduwa da mace fiye da wanda ke zaune wani wuri an fahimta waɗannan matsaloli ne da sai wanda ya rayu a cikinsu shi yake sani amfanin gona da mutane ke kasashensu suke aikowa makka da madina za su zo umra ko hajji sai mu muke aiko wannan abin muke noma su mun fi kowa noma wannan abin yanzu mu garin mu a kasar mu ba kakan wannan abin bane babu shi yayi kadan amma gashi nan burjak kamar yanzu ya fito aka fito ya aka yi albarka ko babu ma jaa fi suknal madinati wal khuruj minha babin da yazo na zama a cikin madina da kuma fita a cikin madina ka zauna madina ko ka fita don madina tana da matsala ɗaya kowa ne ne kayan kaje ka zauna a ciki farko sai ka hadu da matsala da wahala ta barbarewar al'amurra da yinwa da talauci in ka jajirce daga baya kuma sai komai zama albarka aka ce farko shigowar a tamhis kenan tantancewa ke an fahimta eh eh alhamdulillah imani na zai cika wai makarantar nan ana kau da ba a fuskantar lamiri da mutum wai ba cikin ladabi wai ba shi cikin ladabi sai ka ce kamar mutum ana gwada imanin mutum kenan ko ana gwada imaninsa ko to gaga ana nuna imaninsa shi wa shi magana wata kare ba قال حدثني يحيى عن مالك عن قتن بن وهب بن عمير بن الأجدع أن يحنس مولى الزبير بن العوام أخبره أنه كان جالسا عند عبد الله بن عمر في الفتنة ينازل نوجا عبد الله بن عمر أتشكين فتنة الله يكيعي فأتته مولاة له تسلم عليه سي مولاة مولاسا ابتدو كو انتشر بيوسا سيتزو فقالت سيتشي إني أردت الخروج يا أبا عبد الرحمن جاب لا عمر نيفا الناس بر مدينة الأمر ياي وحل تهيوا اشتد علينا الزمان رأيوا تايمنا وحلا وقال لها عبد الله بن عمر سي عبد الله بن عمر اقعدي لكو ki zauna ke mashiririfiya fa inni samitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yace saboda fa inni fa bi sababi anni sababin ni naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fada cewa la yasbiru ala la'waiha wa shiddatiha ahadun babu wani mutum ɗaya da zai hakuri da wahalan da ke cikin Madina da yunwan da ke ciki illa kuntu lahu shafi'an aw shahidan yawmal qiyamah manzo Allah ce sai na zama mishi mai ceto ko mai mishi shaida ranar tashin alkiyama manzo Allah ce na yi mishi shaida ya zauna Madina ya yi hakuri da wahalar Madina har al'amari ya zo ya yi masa wannan ba fadala ce ta Madina ba qala wa haddathani yahya an malik an muhammad bin al-munkadir an jabir bin abdullah anna arabiyan baya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-islam wani balarabe na karkara ko na kauye ya zo ya yi mubaya'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa asaba al-arabiyya wa'kun bil madina fa asaba al-arabiyya anna al-ma'rifa idza u'idat ma'rifa kanat aina al-ula ko alaysa kadhalik anna arabiyyan an-nakira idza u'idat ma'rifa kanat aina al-ula أليس كذلك أن أعرابيا ونبلا رب داجي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام يازو ياي مبايعة أكا مسلمتي فأصاب الأعرابية وأكل سي ون ونبلا رب سي سننين زلزبي يساميش من سننين بالمدينة المدينة أكوي سننين زلزبي تيو منذ الله ني أدوى الله يتوكي ونن زلزبي أكوي ملاريا أكوي وحالة sai manzo Allah ya roki Allah Allah ka cire humma almadina akai shi juf fa ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala da ya sha wahala sai zo ya ya manzo Allah fa qala ya rasulullah aqilni bai'ati ya manzo Allah a warware wannan mubaya'an da nayi na samu dama na gudu na tafiya ta fa aba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce a a kai hakuri ثم جاءه sai sake dawowa da ya kasa hakuri fa qala aqilni bai'ati yace ya manzo Allah a ce menene a warware min wannan mubaya'an da muka yi fa aba sai manzo Allah ya kiya thumma jaa sai zo na uku fa qala aqilni bai'ati ya faɗi sake fada fa aba sai manzo Allah ya kiya fa kharaja al-arabi sai balarabin ya kama hanya ya tafiyarsa ya kasa hakuri فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله صلى الله عليه وسلم شيء إنما المدين كالكيرة إنما أداة حصر وهو إثبات الحكم في المذكور ونفي عما أداه أي كوي مدينة كالكير ما هو الكير زغا زغي نما كيرا كونكو أنا فورا وأنا إنا فورا تنفي خبطها وينسأ طيبها تنا قوري خبط الحديد in aka sa ana bugawa zuga-zugi ana yi ai za a narkar da karfe ne a cire dattin da ke ci a bar tatattun karfe ɗin ya ce haka madina take tana fitar da mara kyau da kore su masu kyau su saura قال وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد انه قال سمعت ابا الحباب سعيد بن سعيد بن يسار يقول سمعت ابا هريره يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول umirtu bi qaryatin ta'kulu alqura an umurce ni da yin hijira zuwa wata alqarya wani gari ta'kulu alqura tana canye sauran garuruwa tana hade su yaquluna yathriba ana ce da ita yathrib wa hiya almadina ita ce a madina an nuna mashi hijira zuwa madina kenan eh to ina ma na ta'kulu alqura aka ce ai da aka je madina aka kafa daula ta musulunci aka je aka bude kasa kaza aka bude iraq aka bude sham aka duk futuhul islam al-futuhul islamiyya ina suka faru ana madina aka yi su sai da kowa ya ji madina har khilafa ta tabbata a madina ta tabbata ta yi ƴaƴa ta yi ta yi furanni ta yi komai da komai to sa'an nan daga baya khilafa ta koma ta koma iraq ta koma sham ta koma meye da menene saboda lokacin madina ta cika da manya-manyan malamai babu abin da zai same ta sai aka je can kuma aka kakkafa to shine duk aka kakkafa waɗannan abubuwa addinin musulunci ya yadu daga nan har ya kai ko ina har ya zo Najeriya tanfi annasa kama yan filkira khabathal hadid tana koran mutanen da ba su da su dace ba an fahimta قال وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال la ya huruju ahadun minal madina ya ce babu wanda zai fita madina ragbatan anha duk wanda ya fita madina don baya son madina illa abdalaha Allahu khairan min sai Allah ya musanya ma madina wanda ya fi shi alkhairi duk wanda ya fita madina don baya son ta sai Allah ya kawo wanda ya fi shi alkhairi ma madina shi sa fita madina bar madina ba yana da wahala shekaru 40 da suka wuce a 50 47 da duk sa'an da shekara ta kai aka gama jarrabawa kowa ya gama karatu an zashi mutum zai zo sallama manzo Allah yana kuka zai bar Madina yana kuka da hawaye zai bar Madina Madina ba ba kasar wasa bace ba ko قال وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bara mu gani lokaci ya ci ko sura hadisi biyu ma ya karatawa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa tuftahul yamanu fa ya'ti qaumun yabissuna za a bude kasan yaman wa idhal menene wa bussatin jibalu bussun aka tafiyar da duwatsu tasiru tusayyir wasu yiratul jibalu ko fa yatahammaluna bi ahlihim wa man ata'ahum su kwashi iyalansu da wanda suka bi su wal bani wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamuna alhali kasancewa kuwa madina ta fi musu alkhairi da sun kasance sun sani an fahimta tuftahu al-yaman aka ce ko wa tuftahu shamu fayati qaumun yubissuna za a bude kasan sham mutane za su kwashi ƴan uwansu su kama hanyar safi su bar madina sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa yatahammaluna bi ahlihim wa man ata'ahum alhalin kasancewa kuwa wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamuna wa tuftahu al iraq fayati qaumun yubissuna fayatahammaluna bi ahlihim wa man ata'ahum wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamuna madina alhalin kasancewa kuwa madina ta fi musu alkhairi lau kanu ya amuna ai dama mutane kowa in aka budi aka yi budi shekara nawa ake zaune ana lagos da aka zo aka bude abuja waje ya zama wajen samun kuɗi kowa ne ya aka yi kowa ya tashi da a ce sai su bar kano wal kano khairul lahum law kanu ya'lamuna wa sakkwato khairul lahum law kanu ya'lamuna wa katsina khairul lahum law kanu ya'lamuna suka je duk suka hadu suka taru a cikin abuja da kuma abuja kuma ta zama matsala yanzu daga baya kowa zai nemi ya dawo an fahimta? قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابي هماس عن عمه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال yake latutrakan almadinatu ala ahsani ma kanat za a bar madina akan hali mafi kyau hatta yadkhul alkalbu aw adh-dhi'bu fayughazziya ala ba'd sawari almasjidi aw ala alminbari za lokaci zai zo wayan suka ce karshen zamani ne za a fita a madina har kare ya zo ko mene da mene zo suna fitsari a wajen wajen minbari wajen mene wajen jikin garu فقالوا يا رسول الله فلمن تكون ثمار ذلك الزمان يو امفانين غونا nawa ne قال للعوافي الطير والسباع nasun tsaye ne da zakanya da kuraye lokacin ba kowa kenan ko قال وحدثني مالك انه بلغه ان عمر بن عبد العزيز حين خرج من المدينه التفت اليها فبكى عمر بن عبد العزيز الخليفه الراشد da ya fita zai bar madina an nada shi ya rika makka ya rika madina aka zo aka aka cire shi kafin ya zama khalifa da kansa kenan da zai fita ya kama hanya ya fita da ya waigo ya duba madina karin manzon Allah manzon Allah na kwance nan zan tafi bar shi sai ya fashe da kuka fa baka sun makala ya muzahim atakhsha an nakuna mimman nafati madina ya muzahim kana jin tsoron kar mu zamo cikin waɗanda madina ta kore su ne ai mu muna son ta ba ba mu son ta bane lokaci yayi اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين